أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyu ne ko ga watan almuharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umayyar da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya littafin babban malami abul hassan ashabili rahimahullah inda muke bibiyar sharhi na ainihin wato profesa muhammad mansur sokoto azizahullahu ta'ala cikin wannan littafi nasa na fatuhu rabbil bariya wannan kuma shine darasi na 61 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karasa karatu ne game da abin da ya shafi sallar idi inda muka tattauna game da ɗaga hannaye a cikin sallar idi shin dukkan raka'a za a ɗaga hannu ko kuma iya kawai in aka yi kabbara harama to sai dai a yi ta yin kabarbarin ba sai an ɗaga hannu ba to a nan ne muka tattauna wasu suka ce in an ɗaga wato akwai mazhaba guda biyu a ƙarƙashin wannan matsala akwai waɗanda suka ce za a iya ɗaga hannu a dukkan wata kabbara cikin kabarbarin ainihin wato da ake yi a sallar wato sallar idi sun kawo dalilin su kamar yadda muka karanta sannan akwai mazhabi na biyu da su kuma ba sa ganin wato daga hannaye wato a cikin kabarbarin sallar idi in banda kabbara harama suka ce saboda babu wani nassi karara da yake banci haka wannan kuma shine kaulin malik wanda ya fi shahara daga gare shi da asauri da ibn abi laila da abi yusuf kamar yadda muka karanta sannan bayan nan duk da cewa tun da ya inganta wasu daga cikin sahabbai suna ɗagawar a kowace kabbara malam ya ce babu laifi dan mutum ya ɗaga kuma wannan shine abin da aka samu daga ba daga cikin tabi'ai banda abin da aka samu daga ainihin wato sahabbai sannan sai kuma maganar karatun da ake yi a sallar idi shi ma hadisin Nu'man bin Bashir ya faɗa mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallar idi guda biyu yana karanta suratul juma'a da kuma sallar juma'a kai yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya akwai kuma ruwayar da aka ce ya karanta qaf da kuma raba. sai kuma huɗuba da ake yi bayan sallar idi shi ma akwai hadisin abdullahi dan abbas da muka karanta akan haka sai kuma wato hukuncin wato rama sallar idi ga wanda sallar idi ta kubce masa shin zai iya ramawa ko kuma in ta wuce mutum ta wuce shi kenan shi ma muka ce mun karanta cewa ya halatta ga wanda sallar idi ta kubce masa ya rama ta sabida akwai dalilan duk da suka bayani akan rama sallolin da suka wuce wanda ita ma tana cike ba ta fita daga cikin wannan layin ba sai kuma mun karanta mustahabban sallar idi inda aka ce an so ainihin wato bayyanar da kabarbari da ake yi ranar idi inda malam yake cewa kabarbarin nan sun kasu kashi biyu ko waɗanda an yi musu iyaka akwai kuma waɗanda suke ba yi musu kaidi ba ba yi musu iyaka ba wanda ko da yaushe dare da rana ana iya yin su a ainihin wato a zaune ko a tsaye ko a kwance ko a tafiye sannan akwai wanda wannan kuma sun shafi kwanakin ne gaba ɗaya na ainihin wato a ashurul abinan zulhijja wannan goma na farkon zulhijja sannan akwai kabarbari waɗanda suke iyakantattu an takaita su a wasu muhimman wurare wanda ya shafi kamar bayan sallolin farilla inda har mun karanta irin kaifiyar kabarbarin sannan mun karanta bayanin mustahabbancin sanya turare da yin ado da sa sababbin kaya ga wanda Allah ya sa yake da sabon kaya da kuma canza hanya in aka bi ta wata hanya a dawo ta wata hanyar daban da kuma cin abinci kafin tafiya sallar idin karamar sallah da kuma jinkirta cin abincin a idin babbar sallah musamman ga mutumin da zai yi layya sai kuma malam ya kawo kabarbarin da ake yi wato guda goma sha biyar a farkon ainihin wato azahar ɗin ranar sallah wanda ya ce su kuma shine rana asubahin rana ta hudu wanda shi ma dai akwai maganganu wasu sun faɗi haka wasu kuma sun faɗi wasu a kawal ɗin sabanin waɗannan wanda duk mun karanta da haka kai tsaye za mu shiga sabon darasi salatul kusuf ko قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي صلاة الكسوف سلر كسف ورانا قال المصنف أبو الحسن الشاذلي يتي الثالثة السنة تأكم كركم أنت منا كركشن باب ديكي بياني أكن سنوني ما سكرفي sunnoni waɗanda ba farallai ba to ta uku bayan sallar wuce da muka karanta muka karanta sallar idi to yau kuma ga mu a salatul kusuf sallar kisfewar rana ko wata salatu kusufi shams mala yace as-salisatu nafila ta uku ita ce sallar kisfewar rana wa hiya sunnatun wannan sallar kisfewar rana din sunna ce fi haƙƙi kulli mukallafin wato a haƙƙin dukkan wanda yake mukallafi ne zakaran aw unsa namiji ne ko mace wa yustahabbu iqa'uha fil masjid an so a yi ta a masallaci wal jam'u laha kuma an so a yi mata jam'i salatul kusufi shams to ana yin ta ne a masallaci kuma ana yi mata jam'i ta'arifu shin wai menene ma'anar salatul kusuf din nan sai ma ce al kusuf huwa zahabu daw'u ahadan niraini wato wato nayyiraini nayyiraini wato wato shine tafiyar ɗaya daga cikin haske guda biyu zahabu daw'u ahadan nayyirai ne wato tafiyar tafiyar ɗaya daga cikin haske guda biyu yana nufin ashamsu wal kamar shine nayyirai ne din haske guda biyu shine ko dai a samu hasken rana ya disa shi ya tafi zama ana cikin gashi da ranar Allah ta'ala amma gari ya yi duhu saboda rana hasken ta ya tafi wannan ana kiranta kusufi ko kuma da dare ya kamata ce an samu hasken farin wata shi ma gari ya yi dutsum ya yi duhu saboda babu hasken wata haskensa ya tafi wannan ana kiran kusufi au ba'dahu ko kuma wani bangare na hasken ba sai duka ba da kaga kenan an lura cewa hasken ranar nan gashi rabinta yayi haske rabinta kuma ya shiga cikin duhu shi ma kusufi ne kana ce sai ta sai ta bace gaba ɗaya sannan mutane za su farga a tafi sallar ainihin kusufi ko kuma wata din da an lura cewa ya fito sabanin yadda aka saba a ladance wani hasken nasa ya ɓuya wani hasken kuma ya bayyana shi ma kusufi ya tabbata wata gayyuruhu min sawadin da kuma canzawar wannan hasken na rana ko na wata ila sawadin izuwa duhu izuwa baki a gagari yayi duhu wal kusufu muradifun lahu al kusufu bil kha wancan al kusufu bil kaf da kuma al kusufu bil kaf bil kha muradifun lahu shi ma ma'anarsa ɗaya da al kusufu bil kaf الخصوف بالخاء مرادف للخصوف بالكاف wato kamar duk ɗaya ne ko ka ce khusuful shams ko kamar game da disusu biyun ko khusuful shams wal kamar bil kaf kana nufin duk ɗaya ko ɗaya daga cikin su ko duka biyun wannan duk yana iya ɗauka da haka sai zama to kamar da ka ce khusuf da kafun kaulasan kenan da kuma ainihin wato khusuf da ha saɓe mai ruwa ko ka saɓe wannan za ga cewa duk amanarsu tana komawa zuwa ga abu guda. Waƙil, amma wasu malaman sun bambanta suka ce alkusufu bilkaf da shams wal khusufu bil kha lil qamar kenan kaga sai zamanto in aka ce kusufu kusuf da kaulatan to ana nufin kisfewar rana in aka ce khusuf bil kha da hasabe mai ruwa to wannan shi kuma ana nufin kisfewar wata da kaga kenan da kaji an ce kusuf bil kaf ana nufin na rana khusuf bil kha ana nufin kisfewar wata wa huwa al-ashharu kuma wannan shine yafi shahara fil lugha a larabci bambanta su din duk da cewa ko zai iya daukan wancan zai iya daukan wannan wannan zai iya daukan wancan amma abin da yafi shahara a yaren larabci na kaula sannan shine kusufu shamsi na ainihin wato abin nan na hasabe mai ruwa ko hasabe mai ruwa shi kuma na wata ka koma cikin lisanul arab za a ga wannan bayanin da kuma kishaful kina kishaful kina shi ma ainihin wato a mujalladi na biyu shafi na sittin da kuma asnal matalib shi ma a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da ainihin wato da tamanin da biyar na fata an gane wa salatul khusuf wa salatul khusuf salatun وصلاة الخسوف صلاة تعدى بكيفية مخصوصة إتصلت كسف ورانا قوة تصلى شيء وتتك تعدى أكيين بكيفية مخصوصة da wani irin salo na musamman saɓanin irin salon da ka saba gani ana yi a falloli ita kusufu sham wata sallah ce mai wani salo na musamman inda gulmati ahadin nayyiraini yayin da aka samu duhun ɗaya daga cikin abubuwa masu haske guda biyu shine rana ko wata au ba'dhihi ma ko wani tashi na ɗaya daga cikin su aka samu wani bangare na rana yayi duhu ko wani bangare na wata yayi duhu wannan ka koma cikin mawaqibul jalil mujalladi na biyu shafi na ɗari da sittin da tara da kuma nihayatul muhtaj مجلد الذي يشافي لدى يكون إلا أقول تقوم تشاف الكناء مجلد الذي يشافي لدى yanzu an yi mana ta'arifin husufin shams ko husufin gama to sai mana yace hukumu a ina hukuncin wannan sallah shin idan rana ta yi husufi wanda za ku gaba haushe ke cewa ta zazzabi idan rana ta yi zazzabi ko wata ya yi zazzabi haka za a ake cewa a hukunce an fahimta ma'ana idan rana haskensa ya disa shi ko wata haskensa ya tafi ko wani bangare na hasken ranar ko na wata ya zama ko babu shi ya tafi to wannan shine fito ku shamsu ina hukuncin in an samu kai cikin irin wannan to ina hukuncin sallah zahaba jumhuru ahad al-ilm mafi yawan malamai sun tafi ila anna salata li kusufi shams cewa sallar da ake yi idan rana ta yi kusufi sunnatul mu'akkadatul sunna ce karkarwa idan rana ta yi kusufi al'ummar musulmi su haɗu su yi sallah su roƙi Allah ya yaye musu wannan yanayi da suka shiga na jarabawa to wannan sunna ce sallar da ake yi dan neman yayewar wannan yanayi sunna ce wanda take kokari wa sarraha abu awana bi wujubiha malam abu awana shi ya bayyana da cewa ba wajibi ne yin wannan salatul kusuf din wa huwa riwayatun an abi hanifa kuma riwaya ce da aka samu daga imam abu hanifa abu awana da shi da abu hanifa suna ganin wajibi ne idan rana ta samu sai husufi ko wata yin husufi to wajibi ne jama'a su tafi sallah wa hukiya an malikin annahu ajraha majral jumu'a an kuma hakaito daga imam malik shi ya gudanar da hukuncin ta irin hukuncin sallar juma'a a ga wajibin da yake wal qawlu bi wujubiha muttajihun wa qawiyyun li thubuti al awamir biha malaki cewa kuma ƙaunin da yace wajibi ne yin sallar hukufi sham ƙauni ne wanda yake muttajihun yana da mafuskanta wa qawiyyun ƙauni ne wanda yake mai ƙarfi بثبوت الأوانم بها سبيل أمرني دا أي سلر خصوص الشمس الدين يا كفتر سبيل تبتر أمرني با إيه با ديوبا نكدر رانا تاي خصوص أكاش أي سلر ووانا أمرني أن ين سلر خصوص الشمس بعض ذات واجبين دول أكاش أي سلر ورجعه الشوكاني وصديق خالد wannan kuma shine abinda malam aliyu ashaukani da kuma malam siddiq khan duk sun rinjaye da wannan kaunin cewa salatul kusuf wajibi ce thumma albani sannan a malamai na zamani na yanzu akwai shek nasiruddin al-albani wa ibn usaymin da kuma shek muhammad ibn salih al-usaymin su ma sun tafi rahimahumullah Allah ya ji kansu da rahama dukkaninsu ainihin wato dukkanin su sun tafi a kan cewa salatu kusuf wajibi a koma cikin fatawar bari mujalladi na biyu shafi na ɗari shida da sha biyu da kuma a tsayin jarrar mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da uku da kuma a rautatun nadiya a shafi na ɗari da hamsin da takwas da ɗari da hamsin da shida da kuma tamamul minna na shi na sunu dinin albani inda yawa fito sunna na sanyi sabis tariki to wannan shi ma ka duba shi a shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya za a ga bayanin da shi shak albani ya yi wa sharhul mumti da kuma a sharhul mumti mujalladi da hudu shafi na takwas to tunda sallar kusufi wajibi ce to a wani lokaci ake yin ta shine wa waqtu salatul kusuf lokacin yin sallar kusufi wa waqtu wa waqtuha lokacin yinta min hillin nafilati lizawaj daga lokacin da yin sallan nafila ta halatta har zuwa lokacin zawaj har zuwa zawaj duk lokacin salatu kusufi shamsu idan rana ce kusufi to za a tashi a yi wannan sallar kusufi din daga lokacin da aka tabbatar da rana lokacin yin nafila ya wato yayi to daga lokacin za a iya yin salatu kusufi ووقت صلاة الخطوف من ظهور الخطوف إلى حين زوال بعد جاء شيء صلاة الخطوف لن دق بين الخطوف الهرز على لوكة وش الوقت لوكة اللي قال haka ba za a tsaya ana ganin kusufi a cikin ayan ba lokacin nafila ba ne ba za a tsaya a daga lokacin da kusufi ya bayyana aka tabbatar da rana ta yi kusufi ko lokacin yin sallar kusufi ta ya gode daga lokacin za a fara yin sallar kusufi har su zuwa lokacin da wannan hukunci zai zai rushe. Da kaunin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Saboda faɗan Annabi sallallahu alaihi wa sallam al-mutaqaddim wanda ya gabata. Idza ra'aytumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta yanjali. Manzo Allah yace idan kun ga kusufi sham fad'u Allah ku roki Allah wa sallu ku yi sallah hatta yanjali har sai wannan kusufin ya yayi. Wannan hadisin ya gabata. فجعل الانجلاء غاية للصلاة sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya sanya yayewar ranar shine makuran lokacin da na sallah karshen lokacin da za a daina salatu kusur shine rana ta yayi an ga ta fito yadda aka saba ganin ta to shike dan lokacin sallar kusufi ya kare li'annaha shuri'at razabatan ila Allah fi radd ni'mati ad-dawl لأنها دومية صلاة الكسوف لنا شرعت أن شرعا تاتني رغبة إلى الله دنون قديز وعد الله في رد نعمة الضوء دن يداو ودع الأمة نجمة حتى أشي حتى نجمة ولا رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا وليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم يأتيكم بضياء Allah ya tafiyar da haske ya zama ana cikin duhu a kowane ubangiji da yake zai dawo da wannan hasken ashe ganin da ake yi da rana a ga hasken rana wanda duk wani haske kuma ya zama ƙauyenci ya zama gidajenci ya zama akwai tuhuma ma a ga kafin da wani haske bayan rana ta bayyana an fahimta a ga rana a ga kafin da lantarki ko kafin da a ci balbal ko kafin da kyandir da ranar Allah ta ala sai a yi da ma'aurin su domin wani haske na Allah madaukakin sarki ya bayyana ina fata gane idan haka ga wannan ni'ima ta rana ga hasken Allah ta'ala hasken kowa an wuce su shi Allah ta'ala ya kawo na mafiya sai mutane suna harkokinsu a shiga a fita a shiga a fita a cikin wannan ni'imar ta haske sai kuma Allah ta'ala ya jarabci mutane da ɗauke wannan hasken saboda kurakuransu da laifukan da suka yi wa Allah to sai a tashi a yi ta sallah a yi ta addu'a da kwaɗayin Allah ta'ala ya dawo wa da al'umma ni'ima fa idan hasala zalika da zarar hakan ya tabbata an yi addu'a an yi sallah hasken ya dawo hasal al maqsudu abinda ake nufin ya samu shi ke nake abin da sallah hasal al maqsudu min as sala abin ne manufar yin sallar shi ke nan an same shi an fahimci wannan fawatuha kubcewa wato kubcewar salatul kusur shin akwai wani yanayi da za a ce sallar kusur ta riga ta kubce ba za a yi ta ba to sai ma da yake ta ta kutu salatul kusur salatul kusur sham sallar kisbewar rana tana iya kubcewa ya zama to ba za a yi ta ba bi ahadi amraini da ɗaya cikin al'amura guda biyu al'amrul awwal injila'u jami'iha al'amari na farko shine yayewar dukkaninta zarar rana ta yaye gaba ɗaya sai kuma wasu sun yi sallah ranar ta yaye sai kai kuma kazo lokacin da kazo kai kuma ranar ta yaye kai yanzu ta ta yi kawa sallar ta kumce ba ba ku ta ce kai tun da dama dalilin yin can ya kau fa idan jala ba'daha amma idan wani bangaren nata ne ya yaye ba dukkan ta yaye ba جاز الشروع في الصلاة للباقي يا على الشجاع شكر صلر للباقي دول للربوة بياي لا فتان غني misali kun yi sallah sai ainihin wato wani bangare na da sai ya yi ya tsaya a ci gaba da yin sallah misali kun yi yau ba ta yaye ba ko ta wani bangare na ta yayi ko kuma wasu sun yi sallar wani bangare za ta yayi wasu kuma sai su zo su za ta yi tasu la'alla su ma suka yi wani ɗaya bangare shi ma ya yayi shi ke aho kama lau kama lau lam yanka lam yanka fi illa zalika alqadar kama kamar yanda lau lam yanka fi illa zalika alqadar kamar yanda wato laulam yanka fi a ce da ma ba wani abu da yayi kusubi illa zalikal qadar sai wannan gwargwada ma'ana abin da malai ke nufi ana daga cikin abin da yake sa salatu kusubi da yi da yi fawati da kubcewa mutum shine yayewar ranar wannan duhun ko kusufin sai aka yaye shi Allah ya kiyar da shi shikenan amma idan ba duka ya tafi wani bangare ne ya tafi amma akwai wani ragowa ya halatta a ci gaba da yin salatu ku su dan wannan ragowa haka da za a ce ba wai duka ranar ce sai ku su ba dan wannan ragowar da yanzu aka ce ya halatta a ci gaba da yin salatu ku su har sai shi ma ya yayi to ko da iya irin wannan dan gwargwadon ragowar shi ne kaɗai ya kusu amma ragowar ana ganin haskenta to shi ma za a iya yin salatu ku su ina fatan gane shine kama kamar yadda laulam yanka fi da ma kila ranar ba ta yi kusufi ba illa zalikal qadar sai iya dan wannan gwargwadon shi kadai ne ya kusufi to wannan dan kadan din da ya kusufi shi ma zai iya ba da dama a yi ne a yi salatu kusufi ban sani ya koma ko bayani ya fito an gane shi domin jiburi na ɗaya da yin sallar kusufi da ke kubcewa a ce ba za a yi sana shine inda ranar ta riga ta bayyana yayi kenan sai a bari wani bangare na ta ya yayi wani bangare yana nufin za iya ci gaba da karatu ku so afsani sai al'amari na biyu guruguha kafifa faduwar ranar a kusufance an fahimta wannan shi ma ya sa ta yi ta yi kawaci misali ranar da ya gashi an yi sallah Allah ta'ala bai sa ta yayi ba ana nan ana nan kuma har zuwa lokacin faduwar rana yayi wanda da ba ko da ba ku sufi ranar faduwa take ta hashi to idan har kusufi ya kai daidai lokacin faduwar rana yana nan rana tana nan a kusufance ba ta yayi ba to shi ma salatul kusufi ta yi tawace ba za a yi to sai a bari cewa shigari idan ba ta sake yayewa ba to sannan sannan sai a zuwa sallar kusufi a fahimci wannan matsalar وتفوت صلاة خسوف خسوف القمر في أحد أمرين yanzu waccan gaba da salatu kusufi shamsu ke to sai ya ce wata futu salatu kusufi kama sallar kiskewar wata ita ba tana kubcewa ta wuce bi aji amraini da sai cikin al'amura guda biyu na farko al'amrul awwal al-injila'ul kamil yayewar watan gabaki daya to wannan shi ma ya sa salatu وشوف القبر كيف تقوم نبي طلوع الشمس akai ta yin sallar Allah bai yaye wannan kusurban kamar din ba har gari ya waye rana ta fito kuma to tun da rana ta fito kamar yadda ita ma ranar aka ce tana faduwa ba kusurbi ba salatu kusur to shi ma watan gari yana wayewa rana tana fitowa to ba salatu kusurbi kama an gane wakila bigiyadihi wa huwa kafirun wani kaunin kuma suka ce shi ma da ɓacewarsa yana nan a kusufancen walau hala sahabun wa shakka filin jila salla walau hala sahabun inda hadari zai zo da shi wata ya yi kusufi can kuma sai ga hadari ya tashi da haka hadari sai ya sake lullubewa ta yanda ko da watan ya yaye ma ba za a ke ganin hasken mutum daga hadari ya shiga tsakanin hasken watan da kuma ainihin kusufi ne. Na fatan gani. Wa shakka shi kuma mai yin sallah sai kokonto filin jila gaba da yayewar. Ga wata ya yi kusufi ga hadari ya kaso. Sai shi wanda zai sallah ce kokonton to ga shi wata ya yi kusufi ga kuma hadari shin yanzu hadarin nan watan ya riga ya yaye wannan hadarin ne ya hana mu ga yaye wata sa ko kuma har yanzu yana nan a kusurkance watan bai yaye ba sai ya shiga cikin wannan kokonta kalla ya salla kusurkan tunda kokonta yake bako لأن الأصل domin asali بقاء الخصوم wanzuwar خصومه yanzu wannan hadarin wani abu ne ya shigo daga baya asali a yanayin da mutane suka sani asali a yanayin da suke ci shi ne kusukun sama to duk da ga yanzu wata ya taso kan hadari ya taso to sai su gina hukunci a kan kafin hadari ya taso a kusubi a gida ka sai su sallar ta kusubi ko da wannan hadarin da ya taso ba zai hana salatu ta kusubi an gane a duba almaguni mujallabi na biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da bakwai da kuma rahoton tsalibi mujallari na biyu shafi na tamanin da bakwai da kuma albawa ibn jarir mujallari na biyu shafi na ɗari biyu da uku kaifiyar ku salatin kuso to sai gaba ta gaba shine yaya ake yin salatin kuso kudin nan qalil musalli wa sifatuha raka'atani ita siffar yadda ake salatu kusufi shamsu din nan raka'a biyu ce fi kulli raka'atin ruku'ani a kowace raka'a kuma ruku'u biyu ake kaga shi sa aka ce sallah ce wanda take da wani salo na musamman sabanin ne wanda aka saba in ban da ita ya ta taba da yin sallah ruku'u biyu a kaya to sai ce kowace raka'a raka'a biyu za a yi amma kowace ruku'u kowace raka'a za a yi mata ruku'u biyu bi gairi azanin wala iqama sannan sallah ce wanda ake yin ta ba kiran sallah ba ta da ikama wa ya qara'u fil qiyam al awwal shi ne yin salatul kusufi zai karanta a tsayuwar farko min ar-rak'ati al-ula daga raka'a ta biyu daga raka'a ta farko ba'da al-fatiha ta bayan fatiha al-baqarata zai karanta suratul baqara an fahimta yawa suratul baqara ta wani cikin biyar a rasa a farko wani sana'a yanzu ina maganar tsawo rana ta yi kusufi in ka ce ma ba kai mai na kwanciyar hankali rana ta ɓace ina fata an gane yanzu da ka zaga wannan dadewar dan dai kawai irin wannan sha'ayar din duk da ake yi dan a tsoratar da al'umma su koma zuwa ga Allah duk yanzu mutane imanin nasu ya yi nisan da wannan duk baya tsorata mutane wani gani yake wannan hukumar yan mintuna ne ma kawai zai zo ya wuce kamar yadda na sha faɗa wani lokaci ma masana irin wannan masanan sun fito sun ce ai da ma ran kaza ga watan kaza za a samu ainihin wato wata zai yi kusufi ko rana za ta yi kusufi kuma zuwa mulki kaza ko awa kaza za ta yi kuma za ta sake dawowa to shi zai ga mutane yan kasuwa da sauran harkoki kawai a cigaba da harkar saboda ana an abu nan ba a san cewa ubangiji ta'ala in ya ga dama daga nan za a iya zarcewa to kaga kuma alamomin tashin alkiyama duk wannan yanayin shi aka yi dama ranar za a tafiyar da hasken wata ma idan shamsu kuwi'a hasken za a tafiyar da shi a shafe shi mutane kawai duk wanda gan shi a cikin haske hasken aikin su to sai kuma aka shiga wani yanayi mai kama da tashin alkiyama kuma mutane hankalin su ba zai tashi ba so kuma qur'anin aka ce a kauce idan mutane hankalin su ya dawo hayyacin su su dawo cikin yanayin su ayyuka ba ba ga gane eh to shine yace a raka'a ta farko a tsayuwa farko bayan fatiha za ka karanta suratul baqara wa bil qiyam tsani a tsayuwa ta biyu minha a dai wannan raka'a ta farko بعد الفاتحة بعد الفاتحة آل عمران في أكرم سورة آل عمران أقول كهذا كان لوالي إيزو bakwai ke a iya tsayon farko kawai tsofaffi zai su samu sanda ko kuma su samu kujera sai su zama tun da kaga wannan tsayuwar tana da abin nan ba kowa wani yake da lafiyar kamar kowa da duk ya tsayawa ita ke haka وفي القيام الأول من الركعة الثانية a tsayuwar farko a raka ta biyu kuma ba'adul fatiha da bayan fatiha an nisa za a karanta suratul nisa'i a bakin ka asharatul kamila ke izu goma ya tabbata wa fil qiyam athani a tsayuwa ta biyu ba'adul fatiha da bayan fatiha a wannan raka ta biyu al-ma'idata sai kuma a karanta suratul ma'ida a rabi an samu Allah rahmatu a ga wani wani kusan goma sha uku ke ina fata gane to wannan shi ne abin da malam ya kawo an la khilafa baina ahli ilm malam ce babu sabani tsakanin malamai fi anna salatul khusufi akan cewa ita sallar kisbewar rana raka'a ta ne raka'a biyu ce duk malamai ba ne sabani akan ta duk ne da raka'a biyu ce wa inna makhtalafu inda suka saba fi kaifiyatiha a wajen kaifiyar yin raka'a biyu ala a kawalin sun yi saɓani a kan zantuttuka da yawa a shaharu ha tsaulani amma mafi shahara cikin saɓanin da malamai suka yi a kan salatu da sofi ƙauli wato maganganu ne guda biyu al'awwal ƙauli na farko an na raka a tani akwai malaman da sun tafi cewa raka a biyu ce fi kulle raka a kan kiyamani a kowace raka a tsayuwa biyu wa a tani da karatu biyu wa ruku'ani da ruku'u biyu wa sajada tani da sujada biyu وهو مذهب مالك والشافعي واحمد وانا يتجي مذهب امام مالك امام الشافعي امام احمد يتجي دي وقت الشيكان كمالا ابو الحسن الشافعي يكاو فوق يو ركعة بيو ذاعي اما كوش ركعة ركوع بيو كراتو بيو سجدة بيو أقوم أتكلم الدسوقي الدسوقي مجلد نتين شافعي نتين قد بيار دكما الأم na imam shafi'i mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da goma sha biyar da kuma shi shafin ina wato shi kuma ainihin wato mujalladi na biyu shafi na sittin da biyu da kuma almaguni mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da ashirin da biyu wasadallu wannan manyan malamai jigajigai ma malik shafi imam ahmad da mai suka kafa hujja cewa sallar kusufi shamsi raka'a biyu ce ruku'u biyu a kowace tsayuwa a kowace raka'a sujada biyu karatu biyu wa sadallu bima ya'ti sun kafa hujja da hadisan nan da za su hadisi na farko hadisi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala kasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam mas'alar cisfewar rana ba sabuwar mas'ala ba ce rana ta taɓa yin kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallar rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wan nasu ma'ahu da mutanen da suke tare da shi fa qama qiyaman tawilan ya tsaya tsayuwa doguwa na'awan min suratul baqara kamar misalin karanta suratul baqara ثم ركع ركوعا طويلا sannan ya yi ruku'u mai tsawo sun maƙama kiyaman tsawilan sannan ya sake yin doguwar tsayuwa a huwa dunar kiyamin awwal duk da tsayuwar ba ta kai ta farko ba sun maraka a sannan ya yi ruku'u ruku'an tsawilan shi ma ya yi ruku'u mai tsawo wa huwa dunar ruku'ul awwal amma shi ma bai kai ruku'u farko ba haka ake sallar da aka gama a duba sayyidul bukhari hadisi na dubu ɗaya da arba'in da shida da kuma muslim hadisi na ɗari tara da ɗaya حديث النبي وذكر هوجة لشيش من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم يعني صلى يوم خطبت الشمس على دلالة الخصوم فقام سيقع فكبر يكبر فقرأ قراءة طويلة يكرة من أو ثم ركع سنين ركوع ركوعا طويلا ركوع بالقول ثم رفع رأسه فليحه خلف فقال يتي سمع الله لمن حمده وقام كما هو يسكت أيها كما ينديك بين مسجد ثم قرأ قراءة طويلة sannan ya kuma yin wani dogon karatun wajiya adina min al-qira'ati al-ula amma shi ma bai kai karatun farko ba ثم ركع سنن ركوع ركوعا طويلا دوبر ركوع وهي أدنى من الركعة الأولى شما بيكي دعوة ركوع فرقما ثم سجد سجودا طويلا سنن دوبر سجدا ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك سنن أيكة عشر أي ركعة ثم صلى وصلى صلى wannan shi ma Imam Bukhari hadisi na dubu daya da arba'in da bakwai da Imam Muslim hadisi na ɗari tara da ɗaya duk sun ruwaito shi حديث سنوه شنو حديث جابر رضي الله عنه قال يجي كثرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر رانا تاي كسوف العذاب من النبي صلى الله عليه وسلم اول يني ده اكاي مي قرن ذات رانا وصلى باصحابه الله الله يصلى بصحابه فقال القيامه يأويك والناس أيوة حتى جعلوا يصيرون أسكت إلى كبير وفي أفضلها ثم ركع سنين يركوه فأطال يقوم أويت ركوه ثم رفع سنين يركوه فأطال أويت تقوه ثم ركع يقوم يركوه فأطال يقوم أويت ثم سجد سجدتين سنين يسجد أولاده ثم قام يقوم ميكوا فصنع نحو ذلك يسجد فسوف تلحقه فكانت أربع ركعات وأربع سجدات sai sallar ta kasance ruku'u hudu sujada hudu ta ba ta gane wannan shi ma imam muslim ya zo sun shani fi da ɗari tara to wannan shi ne kauli na farko cewa salatul kusubu din nan wata sallah ce mai raka'a amma a kowace raka'a za a yi ruku'u biyu da kuma karatu biyu sannan kuma za a yi sujada biyu kamar yadda aka samu to za mu bi kauli ne الثاني أول اللي يكون سوق مسكة أنها ركعة يعني سوما بعد رجاء سنيا ركعة جوتي في كل ركعة أما مسكة أقوش ركعة قيام واحد وركوع واحد وسجدتان كبائر النوافل suka ce ruku'u ɗaya cak za a yi ainihin tsayuwa ɗaya cak za a yi ruku'u ɗaya za a yi sujada guda biyu kamar sauran nafulfuli ba bambanci وهو مذهب أبي حنيفة وأنا يجيك مذهب الإمام أبو حنيفة وخير ابن حزم بين الكيفيات جميعها sannan ibn hazmin shi ma ya zaɓi wannan a tsakankanin tsalo tsalalen da kuma kaifiyoyin salatin kusufin duk da aka ruwaito ko kuma aka samu sabani a kai shi ma ibn hazmin yana tare da abu hanifa a wannan cewa na fila ce kamar sauran na kurkure rukuku ɗaya tsayuwa ɗaya duk da biyu a fahimta a koma cikin albada'i mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya da kuma tabayyinul haqa'iq mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas da kuma almuhalla almuhalla ta shi ibn hazmin dan mujalladi na biyar shafi na casa'in da biyar da kuma bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ainihin wato ibn rushd mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da bakwai wa hajja abu hanifa imam abu hanifa ya kafa hujja rahimahullah wa man wafaqahu da waɗanda suka yi muwafaqa da shi suka dace da shi a wannan ra'ayin to sun kafa hujja bima yali da hadisan nan da za su yi na farko hadisu abi bakara hadisin abi bakara radiyallahu anhu قال يجي خطرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا كان يخشوه عذاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه dan Allah ya fito a furgice yana jan mayafinsa ya fito yana jan mayafinsa a ƙasa hattanta a ilal masjid har ya isa ya cike zuwa masallaci wa saba nasu ilai mutane suka zabu da suka bi shi wa salla bihi rak'atayn ya musu salla raka'a biyu al-hadisa an bai tuwanda wannan hadisin mamu bukari ya mutu da shafi da dubu ɗaya da sittin da uku ƙalu ومطلق الصلاة تنصرف إلى الصلاة المعهودة ثم سوى القول الذي سيبك ومطلق الصلاة هذا أكثر فصلى بهم ركعتين سيبك صلى ركعتين ومطلق الصلاة ومعنى صلى تنصرف كان القوة إلى الصلاة المعهودة تزوى كصلاة أعتقابة إليه كلها Zaka fi da aka ce masan labihin suka ce kawai sallah ce irin wanda aka saba ba wani salo ne da ban yi musu ba. وفي رواية النسائي أنواع الإمام النسائي فصل لا ركعتين كما يصلون دي صلى ركعتين كما ينسجي الصلاة وجاء حديث سلفه ولا يجوز حديث سلفه حديث النبي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال يتي خطرت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رانا كان خصوصي أمام النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين هي كما يصلى ركعتين بيوم ويسأل عنها يلا تنفير يا يا رانا ساي وانشي ها في جيكا ولي حتى جلت حتى رانا ساي هذا أولا الواية ما ركع دين ركع دين وانا حديث ضعيف إمام أبو داود من يقول لك شيء حديث ينجوه إلى دليل إلى شفائين لأخو حتى إمام أحمد ما يقول لك شيء مدرس لأخو أشكي مصر الشافي لدليل دا 67 حتى إمام الطهاوي مجلد الذي شاف من التاريخ والثلاثين وضعفه الألباني في الإرواء الألباني يا رولنا وأن حديث نفسه وهو جليل مجلد الذي شاف من التاريخ والثلاثين الآن ذاك وأن حديث النبي لأن عمر بن بشير بن كنتا قال ابن حزم ابن حزم يقول وهذا اللفظ يعني تكرار الركعتين ibnu hasan yace wato wa hadal lafz wannan lafz lafz wannan lafz na wannan hadisin yani yana nufin tikraru raka'atin yana nufin maimaita raka'a biyu din wannan maimaita raka'a biyu ya fata bi ma zakarna yana hukunta abin da muka ambata cewa salatu da kusufi ba su da bambanci da sauran namu tun daga shi an ce raka'a ce ne raka'a raka'a ce kaga raka'a biyu biyu din yana kuma tambaya ya rana a ce har yanzu ba ta yi ci gaba da hasiri ta yi duk da cewa hadisin bai inganta hayatun ukhra akwai wata sifar kuma ta daban yanzu kaji mun samu sifa nawa biyu ta farko raka'a biyu ce karatu biyu ruku'u biyu sujada nawa sujada biyu kauli na biyu sallah ce mai raka'a biyu su ma ba su da ja amma karatu daya ruku'u daya sujada biyu kamar sauran nafuku to akwai wasu kuma a kawal din daban akwai wasu kuma kuma kadu wa da annabi nabi sallallahu alaihi wasallam an kuma sake ruwa cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallaha an ce wa ya sallace ta ala sifatin ukhra akan wasu sufofin daban minha daga cikin irin sufofin da aka ce ya sallace ta ta uku shine fi kulli raka'atin salatu ruku'atin a kowace raka'a sai da aka yi ruku'u uku kaga a raka'a biyu ruku'u na shida raka'a farko aka yi karatu aka yi ruku'u maimakon a tafi sujada aka ɗago aka kuma yin karatu aka tafi ruku'u nawa kenan biyu maimakon a tafi sujada da aka ɗago aka sake ci gaba da karatu aka sake ruku'u na uku aka yi ɗago sannan aka tafi sujada haka raka a kai wannan ruwayar imam muslim ya kawo ta ya rawaito ta a cikin muslim a cikin sahihin littafin sa a hadisi na ɗari tara da ɗaya hadisin Aisha sifa ta hudu fi kulli raka'atin arba'u ruku arba'a ruku'atin a kowace raka'a arba'u ruku'atin ruku'u hudu akai kaga ko raka'a biyan an yi ruku'u nawa kenan ruku'u takwas wannan ita ma imam muslim ne ya kawo ta a cikin littafin sa da yi muslim hadisi na ɗari tara da takwas qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa walakin kibaran a'imma walakin kibaran a'immatu la yusahihuna zalika sai dai manyan malaman hadisi ba sa inganta waɗannan ruwayoyin al-imam ahmad kamar imam ahmad والبخاري كما شكت إمام البخاري والشافعي كما إنس إمام الشافعي ويرونه غلطا سنة كان الكسكري على خاف سنة كان وإن الرواية الكسكري da mai cewa ruku'u uku a kowace raka da mai cewa ruku'u hudu a kowace raka a koma cikin zadul ma'ad na shi ibn al-qayyim bin mujalladin sa na ɗari shafi na ɗari hudu da hamsin da uku ainihin wato bugu na arsala wa asaqul kayfiyat to yanzu idan rana ta yi kusufi kaji malamai inda suka samu sabani duk sun yadda raka abinci amma wasu suka ce ruku'u ɗaya ɗaya za wasu suka ce ruku'u biyu biyu wasu suka ce ruku'u uku uku wasu suka ce ruku'u hudu hudu a kowace raka to yanzu in ya faru wanne za a sai malam ce wa asaqul kayfiyat mafi inganci cikin waɗannan kaifiyoyin annaha fi kulle raka'atin rukuwani shine kowace raka'a ruku'u biyu za a mata kama ga haɓa ilahi jumhur kamar yadda mafi yawan malamai suka tafi a kai kaga wannan shine ra'ayin imam malik imam shafi'i da kuma imam ahmad لتصريح الأحاديث الصحيحة بذلك saboda hadisai ingantattu sun bayyana da haka sun bayyana karar cewa ruku'u biyu ake yi a kowace raka wa amma adillatu abi hanifa wa man wafaqahu amma hujjar imam abu hanifa da waɗanda suka yi muwafaqa da shi fa zakarar riwaya fa zikirul riwayatayn fihi ma mutlaqun ambatar raka'atayn raka'a biyu da aka yi ta ambata a hujjar da suka kawo mutlaqun wato lafazi ne wanda ba a yi masa ƙaidi ba ba a yi masa iyaka ba fa yuqayyadu da haka za a yi masa ƙaidi shi wancan lafazin bi ahadithil fariqil awwal da hadisan waccan jama'a ta farko in kun kula a hujjojin su imamu abu hanifa ai kaga ba inda aka faɗi bayanin sallar kusufin dalla dalla kawai sun ce fa sallatu bihim raka'atayn hadisin farko hadisi na biyu kuma suka ce salli raka a daidai raka a daidai kaga dai ba a fashin baki ba da bayanin yaya raka a biyu za su kasance an gane to kaga sai zama wannan lafuzzan nasu lafuzza ne waɗanda aka yi ba su da ba a yi musu kairi ba to sai ya zamto ka ɗauko lafuzzan da su malaman farko suka faɗa to sai ya zama lafuzzan hadisansu sun yi kaidi ga wannan raka'a biyan raka'a biyan ga irin yadda za a yi raka a biyu. An fahimta, da haka wancan mutlaq wannan muqayyad. Wa amma hadithun Nu'man, amma shi hadithun Nu'man bin Bashir fi salati raka'atayn raka'atayn da yayi bayanin sallah raka'a biyu raka'a biyu fa qala al-hafiz fil fatih al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fatih al-bari yace in kana hadha al-hadith mahfuzan احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين idan har wannan hadisin ya inganta ya zama mahfuzi idan har wannan hadisin ya zama mahfuzi shine ma rawahu thiqa mukhalifun lima rawahu athiqa ma rawahu athiqa mukhalifun lima rawahu thiqa ko al mahfuz shine abinda hadisin da amintacce ya saba wa amintattu ko kuma amintacce ya saba wa wanda ya fi shi aminci wannan hadisin shi na wancan wanda ya saba din ya zama sha shi kuma wanda aka saba din ya zama mahfuz wannan malamin na malaman wato yare ne na malaman hadisi ma'ana da shi ibn hajar eh, yana cewa in ma wannan hadisin ya inganta na annuman bin bashir iktamala to zai iya daukan an ya kuna ma'ana kauli zai iya zama ma'anar faɗin saraka a kai ni aini ko aini sai ka ce kenan faja'ala yusalli raka'atayn raka'atayn ma'ana faja'ala yusalli ruku'aini ruku'aini an ga gurin a koma hadisi na biyu na malamai wato eh, mazhaba ta biyu da suka ce na fila ce kamar sauran na kurkuri a hadisi na biyu suka hadisin Norman bin Bashir ko to shi ne sai ibn Hajar yake cewa in ma hadisin ya inganta ballanta na ma hadisin an ce bai inganta ba. in mun tafi akan rashin inganta zama kaga ba wa ba a hujja da shi ba in kuma an tafi akan ya ma inganta da wata hanya to wannan raka'atai ne raka'atai ne ma'anar sa ruku aini ruku aini wa qawluhu wa yus'alu anha wa yus'alu anha fadin sa kuma da aka ce wa yus'alu anha yana tambaya game da ita ranar tana nan ta yaye ko kuma har yanzu tana nan ya tabi wannan lafazin zai iya daukar an ya kula su'al ya zama to wannan tambayar bil ishara ta hanyar ishara ne fala ya zama tikrar sai zama to ya tabi an ya kula su'al bil ishara ma'ana kamar tambaya ce ta hanyar ishara fala ya zama a tikrar da haka wannan baya nuna cewa lallai an yi ta maimaitawa ne وقد تقدم بيان يا مارجا يا جبات انه ضعيف حديثي ne mai rauni fala hadisi da tawil dan haka ba bukatar ma sai an yi wani tawil hadisi ne wanda yake da inganta an bayyana bari mu hanzari an ce lokaci ya ne ƙara sona wa amma riwayatu fi ziyadati ala ala rusuwai amma ruwayoyin da aka suka zo na ƙari akan ruku'u biyu din nan kirraka a raka'a daya kaga mun karanta lafazin da aka ce ruku uku uku a kowace raka akwai lafazin ruku huru hudu a kowace raka fa qala shaykhul islam sai shaykhul islam shi kuma yace fa inna hadha da'afahu huzzaqu ahli al-ilm hazikan malamai ba abota ilimi sun raunana waɗannan lafuzza ɗin wa qalu suka ce inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam to ai annabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli al-khusufa bai fai sallar kusufin nan ba illa marratul wahida sai sau ɗaya tak a rayuwarsa. To a sallah ɗaya ne aka yi ruku'u biyu, aka yi uku uku, aka yi hurhuru. Sau ɗaya inda a ce salatu kusufin nan a zamanin annabi ta mai mai su, to sai a ce ikhtilafu tanawu. Ila nau'an cewa ya wata rana ya yi ruku'u biyu a kowace raka, wata ran kuma da abin ya kuma faruwa ya yi ruku'u uku uku a kowace raka, wata ran kuma da abin ya sake faruwa ya yi ruku'u huɗu a kowace raka. To da abin ya mai mutu sai ba da wannan hadisin sai amsar su zama to amsa ga wannan matsala to amma sau ɗaya tak salatu hukukan ta faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine yawma ma tabuluhu ibrahim shine ranar da kansa ibrahim al-mu'azzam ya rasu wa ma'lumun anna ibrahim lam yamut marratayn kuma sanannan abu ne annabi wato ibrahim al-mu'azzam ba sau biyu ya mutu ballatana ta mutuwarsa ta farko aka yi ruku'u biyu da ya kuma farfaɗowa ya kuma tasowa ya kuma mutuwa ta biyu sai kuma aka yi ruku'u uku uku a kowace raka mutuwa nawa ya ɗaya kuma sau ɗaya ne abin ya faru lokacin ainihin wato a rasuwar shi ibrahim al-mu'azzam aka samu wannan ainihin salatu kusur ɗin wala kana lahu ibrahimani kuma annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ibrahim ya'ya ibrahim ibrahimomi guda biyu ko mu da shehul islam yake cewa na farko sau ɗaya salatu ta sufin nan annabi ya taɓa yadda kuma ya yi ta ne ran da ɗansa ibrahim al-mu'azzam ya rasu kuma mun sani cewa ibrahim al-mu'azzam ba sau biyu ya mutu sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim ɗinsa kwaya ɗaya ne shine ibrahim al-mu'azzam ba ibrahim biyu ne da shi ba lantarki a ce ran da ɗayan ya rasu ya yi irin wannan ran da ɗayan ya rasu kuma ya yi irin wancan وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم حديثين متواترين sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallal khusufa cewa yayi salatu khusufi yawma idin a wannan ranar ruku'ai fi kulli raka ruku'u biyu a kowace raka ka koma cikin majmu'ul fatawa mujalladi na sha takwas shafi na ainihin wato sha bakwai zuwa sha takwas za ga wannan bayani wa qala al-allamatul albani رحمه الله في الإرواع وخلاصة القول a shek nasiruddin albani ya ce to a takaitan takaitawa shi ne wa khulasatul qawl a takaitan takaitawa fi salatul kusufi game da mas'alar sallar kusufi anna sahiha as-sadiq fiha zance ingantacce tabbatacce da ya zo akan salatul kusufi har rasulullah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ma huwa ruku'ani shine kawai ruku'u biyu fi kulli raka'atin a kowace raka'a min raka'atin daga rakawoyi biyu ja a zalika an jama'atin min sahaba wannan bayani ya zo daga jama'a masu tarin yawa daga sahabbai fi asakil kutubi cikin mafiya ingancin da suka bai wa turuq da mafiya ingancin hanyoyin ruwaito hadisai wa riwayat da mafiya ingancin ruwayoyi wa ma siwa zalika duk wata ruwaya wadda ba wannan ba wadda take ruku'u biyu a kowace raka'a imma da'ifun ko dai ruwaya ce da'ifiya aw shadun ko kuma ruwaya ce shadda wadda ta rantsi la yi hujjatu bihi da ba a yi hujja an gane ko ko ba irwa'ul jalil mujalladi ya uku shafi na ɗari da talatin da biyu to sai mu tashi an kira aka fi salatu so insha Allah abinda muka karanta ya zama bidiyo Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko sun ci ban harshe Allah ba da kai tafiya ya faɗa mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk